Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Urdin Masai اللازم في الطريقة التجارية امتثالا لأمر الله وسنة رسول الله وابتداء من العلم المصير سيدي أبي الأبان كي استقبالي كي صلاتي كي هيللا سنة أنا قاري وتكرم تسر فاتحة سر صلاة ذاتي سر زيارة sannan ka tashi sannan magariba na yi kana dandali wata tsira wurin abokai da zarar magariba ta yi to ni zan tafi wurin wajiba sai nan ka tashi ka zo a yi magariba da kai kai nafila sannan ka zo ka shiga da'ira ka zauna a yi wazifa kuma na so ka buɗe murya ce wannan ɗarika su ce idan mutum yana buɗe murya daga nesa in manzo Allah ya taho ana biye da shi zai ce shi da ka ji muryar wani ka san ko abun alfahari ne manzo Allah ya ce ya ga yawa shi da muryar wani ne ai ka more saboda haka ka ga ranar alƙiyama ka huta ka huta in mala'iku suka damƙo ka sai manzo Allah ce we know him ko ba haka bane mun san shi tun a duniya kullum sai mun zauna da shi to in baka zuwa wurin wazifa ina zaka samu wani in kana zuwa wurin wazifa kullum manzo Allah yana ganin ka sahabbai suna ganin ka mala'iku ma na ganin ka to da ranar alkiyama in ta kajaje abubuwa suka shabe aka dan za su kai furabu da shi mun san shi zo ko kuwa amma ba ka zuwa ba wanda ya san to ya ke nan saboda haka wallahi dariƙa shi ne lazumi safa da yamma wazifa zikirin zuba in babu wannan ba dari sai dai kawai kai kana sapotin kawai almar ma wani habba amma kaka zake da yawa kuma bayan an riƙe waɗannan abubuwan a karanci da saban dariƙar kuma tun daga ruhul adab tun daga ruhul adab fatuhur rabbani ya gudun da farida buguya durra jawahirul ma'ani rimahu ba bin da sa amma ba ka mutum zai karanta da yawa ana ɗauka sai an tara wasu ilimai ne za a karanta da su shi yasa rashin kunya da jayayya bai kare duk ran da ka fara karanta da daban ɗarika in mara kunya ne kai za ka kajiyar so da kullum abin da suke magana akan nafsu kullum mutane suna ɗauka wani ilimin ɗari ɗaya wani abu ne mai zurfi sai in ba ka mutum zai lalace zai zama wallahi duk wanda ya faɗi wannan maƙiyin so su jani ba wani abu na ɗari da za ka taɓa ka lalace wallahi sai dai in dama lalatacce ne ko a ce kakkai tarbiyya in kai tarbiyya za ka lalace ko a haba ihsani ba an ta abu da Allah ka halaka tarawa ce in kai za ka lalace a dama lalatacce ne kai kawai lalatacce ne duk abin da manzo Allah ya kawo in ka rike ba za ka lalace in ka rike ba za ka lalace ba sai dai ne ko da ne na faɗi yana cewa duk wanda ka ja ce mun bace mun bace mai ne a tafiya eh ba wai bace muka ba haraka muka ba a mun bace mai ne mun kure bai ganin mu shine sai ga sai sai ai mun bace ai eh gaskiya mun bace ka gani ko saboda haka kaga musulmi kaga kirista ya bace ba magudi yasa har kullum ba ma guje mai bautar rana ko mai bautar ruwa ko mai bautar shanu gani ke kirista halakacce ne kwanaki ta haka aka samu wani mutumin china yana ta faɗa a rediyo wai abin da yake janyo yaƙi-yaƙi a duniya da rikice-rikice saboda ana ta yanka ubangiji ana ta yanka alloli ana kullum da ka kunna tv zai ga ana yanka shanu saboda ta yana janyo hankalin mutane a daina yanka allah a wurin lillahi ka gaji shi fahimta shi kenan saboda ka ana yanka shanu shi yasa ya kiyaye to kaga shi ba ma guje kirista ya bace mai saboda ya yarda da Allah shi ko bai ma san Allah ba. shi kuma musulmi ya bace kirista saboda ya yarda da Annabi Muhammad shi ya san Allah bai san Annabi ba saboda haka wanda bai san Annabi ba bai san Allah ba yasa kullum kirista yake gani musulmi halakacce saboda ne ya bace mai ya yi nisa ya bace sai ke gani musulmi fatacce to musulmi kuma mumini ya bace wa musulmi dan gari kake ya bace wa ordinary musulmi yasa kullum musulmi zalla ya busa lafika ya yake dan dariƙa kaza dan dariƙa kaza an ce salatul fati ya fi qur'ani an ce dan tijaniya ya fi annaba arba'in an ce za a shiga aljanna ba hisabi ba hayani to in ka gane karatun ba za ka dinga damuwa ba amma ga yanzu alhamdulillah Allah ya sa kai ma ka taimaka mu ko wata rana wani ya zo wurin shi Usman dan fodi to kuma yana zaune shi akram Allah ka ji abin da wasu mutane suke cewa ko wani wai wali ne wai wai duk sallah farali wai a Ka'aba yake ne irin wannan banna wannan irin maganganu mujaddadi ya kamata ka tsawatar ko ya ce wai sallah asbahi azhar la'azhar magriba wai wai wai da aka aba yake to subhanahu yana ta magana yana ta magana yana ta magana ashe ya kawo ƙara shi wanda aka ƙara shi ma a tanki ko ya kira shi kenan can yi shiru ta shi Usman sai ka koma shi sai ja wani layi haka a cikin bango sai yi wani rubutu a ƙasa da ya rubutu kawai da ya sa hannu share sai ga kaba kawai ko ko ta ji kai maka dana ba shi ke nan ba ta shi danar kai ma yau sai boye a bayan shi Usman sai zuwa ne take tashi ta dana eh boye yana ne kuma yana ganin ka sai ta tashi mana sai Usman ya ce wallahi da ka to za ka tashi ka gwada ka gani ko ta gaskiya ce wallahi da sai a dawo da wallahi yace abinda wancan da kake jayayya yake faɗi gaskiya ne wai ta wani mutum da ya kai ɗan shi karatu ya kai yayansa karatu ya kai yayansa karatu yaran kowa in zo fitsari zai dinga fitsari a ciki malamin ya ji ta yi duka ba su gari ba sai ran da shi alaji ya zo yace alaji ya aka yi aka bar yara suka sangar siyasa kowane yaro ya zo fitsari ya aka yi aka bar yara suka lalace lafiya ne suka yi kowane yaro ya zo fitsari sai ya rika yin fitsari a ciki kowane yaro an yi duka an yi duka har yanzu da Allah aka kula ni ma sai nake sai ta asha to kaga ka zo ka kawo kara wanda ka kawo kara jima ce to har kullum abinda ordinary musulmi ke kawo yan dariƙa sun ce yan dariƙa sun ce duka manzo Allah ya faɗa sai dai ilimin sa bai kai duka ba wani abu da sun tijani ya faɗa wanda manzo Allah bai taɓa faɗa ba sai dai kawai fahimta shi baka kai wani to mumini abin da yasa kenan kai in mumini in dan dariƙa ne kar ka taɓa waje ka damu da abin da ka ji wasu suna faɗi akan dariƙa in ka ji kai dariya ka wuce in ba ka ba za ka ɓata kanka lokaci ba kai zikiri ba ba kai salati ba ka tsaya muƙabala kuma manzo Allah ba zai zauna ba a wurin saboda jayayya ake wasu kira a cikin jayayya ma a cikin iyayen sa kaza kaza kaza a cikin da ce mutum ne kamar kowa a gaba rahama a wurin to da ya kawai ka bashi da ilimin sa to to masha Allah wato mutum ne kamar kowa na'am yayi daidai masha Allah ban ya ya sa mu kenan a zauna lafiya to haka shi kuma musu wanda ya tarbiya ya ketare ya ɓace wa ɗan ɗari don mutumin da ya tsara tarbiyyar to shi kuma ya ɓace ɗan ɗari shi ko ɗan ɗari ɗan zai dinga gani shi ne akan gaskiya wanda ba akan gaskiya yake to amma wanda ya askaru zai ganin kowa cewa ya lalace saboda ya san ya san duk a bayan sa to da ta abin da suka faɗi yayi dariya kawai da buga gaba ke kuma Allah ya kawo kula saboda haka yawwa abin da yake janyo nafsu ta mutu shi ne yunwa karancin bacci karancin magana kauracewa abokan banza ba abin da zai kashe ma na su tafi wani nan yunwa in tana yawan zama da yunwa to magana ma ba za su dame ka ba balle kai ƙarya balle kai gulma ba sai an koshi ba ake surutu ko kana jin yunwa da ke surutu za ku sannan yawan magana sai ana magana ne ake riya to ba ka yawan magana dama manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut ana so ka zama da'iman bakin ka shiru sannan na uku ya mun laili abun mamaki ne mutum ya tarbiyya a ga baya na bulbuli balle ma farilla duk da ne sunna ce ta wanda bai tarbiyya ba ba wani abu ne ke janyo wannan haushin bai san Allah ba sai kaga ƙarya ya tsawo masa na Allah ai ba duk abin da kaji ana cewa wai an faɗa a jawahir na ne wanda suke faɗa Allah sun san ƙarya suke in sun shiga ɗaki kuma dariya suke sun san sun haɗa faɗa da su a ce a shi kamar shi wuta ne sun sanar da bani kan Qur'ani wanda shekarar sa bakwai ya gaske Qur'ani aikin sa ne shekara tamanin sai da manzo Allah ne alƙawari ma ce na lamunce maka in kai wafati da shekara ashirin duk wanda aka haifa ɗan aljanna albarkacinka sai su a cikin ke bari tamanin shekarun ransa daɗin ishirin a bayanka a ya shehin mu'ambata ka ceci mutan zamaninka gare su sabu babu duka zai jannata da zuwa tun daga ran da aka haifi sai su yana har shekara ɗari duk wanda aka haifa ɗan aljanna ne sai dai in ya fita annabi ko ya inkari sai su yana amma in dai bai su martabar annabi ba bai taɓa shi su yana ba an aljanna da ya shekar tamanin annabi ce mun kara ma ashirin bayan ka duk wanda aka haifa in bai inkarin ka ba bai so ki martaban mu a aljanna to amma a ce wai kamar shi yayi ce yayi salatu ba ta sai ka san wannan an bibiye shi ne an ga me za a ce babu to da idan mutum yana kin kai bibiye kai ya lura ba abin da zai sai kawai sai dan yana wahayi sai ka ba kusa ba a so a ringa yin mu'amala ko jayayya da wanda ba sa fahimta saboda su zikirin su ke na wannan mukabalar jijayi in suka ce ai ka za ka ba ɗari ka ba ka ce a ɗari ka ai ga takurar yau su to to farin ƙalle ba in ka kawo hujja ta ce to mandiri ba in ka kawo hujja ce to maudidi ba har kullum ba zai kare ba kula ka abinda ba zai kare ba mai amfani cewa ne ka je ka riƙe na ka nika wani a zuwa zauna za a mutu kamar yi amal misali zarrafin khairan يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره saboda haka abinda ake so kowanne mai shagaltu da wannan zuciyar ta su kana mu kokarin gyara ta kar mu damu da abin da duniya take ciki mu ta kokari mu ga mun gyaru tsakanin mu da iyayen mu mai kyau tsakanin mu da ubangijin mu mai kyau wace ibrahim ya ce idza kunta tasuni wajen buka salihu faqad tajad ma auqadu kullu muharba إذا رجي المختار عني فلم أبل مقال وشات ليس هند غدوم ويا رسول الله ina da mabiya da yawa amma abin da nake bukata ka yadda ni in ka yadda da ni to maganganun ƴaƴan karuwa bai dame ni in ka ce ka yadda da ni to ƴaƴan karuwa su je su kawo hayaniyar abin da yake kiri za su ta wahala kawai makogwaron su ya zafi biyu sai su zafi kawai amma ni na nan garau sannan idan ka karkace wutar da mabiya na son kunna ka mutu ba abin da kowannen ma ake son su da shi ke mai kokari tsakaninmu da annabi ya daidai tsakaninmu da ubangiji ya daidai ko da mutane tsakaninmu da su amma ba da sharadi karkace su kuwa amma in su sun matsa sai sun cuce ka ba su kai su kai hayaniya ne kowa zai mutu a in an mutu kuma za a karanta aikin kowa za ga waye mai gaskiya amma a duniya ta kakara ta wai ni ne mai a kamar kowa ya ta hayaniya in an mutu ya ga waye mai gaskiya da za ta yawa wannan samari da suka fiye wannan majalisi Allah ya taka musu da kai Allah ya biya kowa bukatun shi Allah ya sa zikirorinmu ya sa wannan zuciya tamu ta halaka zuciyarmu ta kalbu ta rayu zuciyarmu ta nafsi ka mutu zuciyarmu ta kalbi ka rayu Allah ya mana haka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma shugabannin mu da suke kokarin agaza mana cikin wannan tarurruka Allah ya kirkiro kuma Allah ya bukatun su wannan anguwa na rigata Allah ya ƙara arziki mai yawa arzikin na zahiri da na baɗi arziki yan kasuwan mu Allah ya ƙara buɗa musu masu aiki ma'aikatan mu Allah ya ƙara musu girma a wurin aikin su makarantar mu Allah ya ƙara musu hasken ilimi a wanda kuma suke da abin da ta sa gaba na alkhairi Allah ya biya musu bukatun su sannan kuma Allah ya cika mu da arziki na ma'ana arzikin soyayyar manzo Allah har mu kai ga ganin shi a bacci da kuma farki wannan shi ne duk mutumin da ya karɓi ɗariƙa alamar ya zai ya gane cewa yana ci gaba yana yawan mafarkin annabi har ya kai ga ya fara ganin manzon da sunna amma ba ka ganin annabi ka tsaya kana ta jayya har ya kamata ka dinga kuka wai shin ɗariƙan nan ko kana yin ta da kyau kana yin ta da kyau har yanzu baka ga annabi ba to da ka a dagi da aiki Allah ya taimake mu Allah ya shugabannin mu na wannan anguwa Allah ya taimake su limaman mu iyayen mu Allah ya tsara musu yadda wanda suka yi fati Allah ya gafarta musu wanda kuma suke bare Allah ya jagara su mu karanta fatiha da kuma wannan sha da Islam da kafi goma ajiya da jin rayu duk da abin da muka faɗi da yawa abin da ya kamata a rike da ta abu uku farko an san yadda zuciya take caccanzawa mutum zai tashi yanzu mun tashi karatu mutum zai je zauna ke to yanzu wannan karatu da aka yi shin wai ni zuciya ta wacce shi nafsul ammara ce ko nafsul lawama ce ko nafsul mutma'inna ce ko nafsul mulhama ce ko nafsul radiya ce ko nafsul mardiya ce ko nafsul zakiya ce ko ko nafsul kamila ce dan ka san ba ma kan ba ma yi wa kan muhadalci yanzu da an zo an faɗi wani makami kowa sai ya kai kawai kuma alhali ba za ka kalli wai shi wanda suka kai wani mai aikin to da ka sai ka kalli aikin ka ga shi banna kake ko ko aikin kwarai kake daga nan sai mutum ya fara kokari da za a yi zuciya ta ta tashi daga amara ta zama lawama ta tashi daga lawama ta zama mulhama ta tashi daga mulhama ta zama mutmainna har Allah ya magana da ita saboda sannan kuma a san abin da ke kashe ta yunwa karancin bacci karancin magana kauracewa abokan banza wannan a rike shi da kyau abin da ke kashe nafsu yunwa karancin bacci yawan bacci din yana sa mutum ya zama kamar adadi sai mutum kamar shi ne sai ga kullum mutu da zai in kaga abokin kullum mutu da zaiya da gulma ba abokin bacci yana daga abin da ya da sufaye da za a tara sufaye a nan a tara malamai zalla a wuri ko a fuska za ka sa akwai bambanci fuska su kawai ita kalla saboda hasken kiyamun da yi waɗannan ku hasken bincike ne kawai za a yi muƙabala gobe sai a fara dubbin in ka ga sun kwana ba su bacci wallahi muƙabala ba amma za a taɓa tunani a kwana ana kuka ba a haɗu da Allah ba su kuma san ana haka musamman nan layi to me za mu faɗa gobe kunya ta abokin jayya to da ta ruwa karancin bacci karancin magana zikirin ka yafi maganar ka yawa salati ga annabi shi yawan surutu yawan surutu shi ke janyo ka dinga faɗin abin da ba shi ke da kuma duk abin da muke faɗa fa rubuta mala'iku suna nan in ka faɗa alkhairi a rubuta in ka faɗa sharri ma a rubuta saboda ka ya za ka yi bace ta ɓata bakin ka ana ta rubuta ma sharri a gara kai ta zikiri ko kai ta salati ina ta Allah ce mutum ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahid ahad ya barru ya yusri ya ayn muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad ajiz ubaydan wa farrij karbahu abadan ya man la shay'a lahu haqqan wala niddu anta al-qiyas li kulli khaifin wajlin يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق جمه ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانصاري يا احمد صل وسلم على خير الورى ابدا محمد الالي اسعد سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah insha Allah mun nemi izini a wurin shehu sai kuma ya bada izini a karin tambayoyi da aka yi amma wasu tambayoyin ma cikin bayanin shehu shehu ya ba da amsansu a cikin bayanai shi da haka za a ji ba a karanta wasu ba sannan wasu sun yi kama da juna shehu tambaya na farko wannan bawan Allah yana ya ce yana ma mutum so kyakkyawan fata da fatan an sha ruwa lafiya kuma an yi sallah lafiya Allah ya ibadu ya ce ya ce yana bukatar Allah a bambance mai tsakanin nafsu da kulubu da fu'adu sannan wanda ta fuka kama da ita shine ya ce ya ce me ake nufi da linnafsu aibu walin fu'adi aibu للروح عيب وليس فيه ريب ان شاء الله
ya ce bambancin nafsu da kalbu wato da kuma me da fu'adu shi ne baitin da ya ganyo shi ibrahim ya bada lin nafsi aibun zuciyar nafsul ammara tana da aibu للفؤاد عيب ما كذب الفؤاد ما رأى إلا قلب السنة فلا أقسم بالنفس اللوامة أنت نفس اللوامة وإذا ما تنا دعي للروح عيب شيء إبراهيم أنت كيف نفس وبا قلب روح ما ينا دعي شكرا سأشرين دا بيغي كفرون شكرا سأشرين دا بيغي دولة lokacin su ma ya sun ɗauka nafsu ce kawai ce da aibi da kalbi to ya ta har ruhin ma yana da aibi to aibin su aibin nafsu ya tattara wurin son cin abinci mai daɗi da shan abu mai zaƙi da sha'awar mata da sha'awar gidaje mai kyau da sha'awar hawa motoci a nan ne ake ɓanna ita nafsi sha'awar ta a nan wurin ke tsayawa son cin abu mai daɗi son shan abu mai zaƙi son mata kyawawa ko da ba naka bane ka neme su son shiga gidaje mai kyau da irin waɗannan shi ne aibin nafsi aibin fu'adu shi kuwa ba maganan ciye-ciye ba ne ko zinace zinace a aibin fu'adu shi ne san girma daga hanci takama da iyaye takama da ilimi takama da zikiri takama da ibada shi ne aibin fu'adu a gane bambanci aibin nafsi shi ne ka ga kamar misali sata zina shan giya liwaɗi da sauran fasadi shine aibun nan aibun fu'adu san girma alfahari takama daga kai girman kai jin kai hassada ƙeta munafunci kinigiji shine aibun fu'adu aibun ruhi da'awa san karama kullum so kake da kafi so so da kayan jiki sai kana kayi sana ko wani muridi ne ya zo wurin shehin shi yayi halwa kwana arba'in da ɗaya ya fito ran shi a ɓaci shi ya ce yaya abu da ka yi kyau ka yi kyau kwanan wallahi kira kalla har yanzu ban fara tashi ba kuma ma akwai wani kududdufi a kofar gidanmu ma ni da na fito ma na ɗauka in na taka zan ji kamar na taka tudu ina faɗa a kafa da ya nige shi ita ma kai kanka yaro yace ka zauna a ɗaki kwana arba'in da ɗaya baka ga aibin kowa ba baka zagi kowa ba baka ci haramun ba baka sha haramun ba baka yi ƙarya ba baka ji gulma ba da kunnanka baka gulma ba da bakinka amma baka gode wa Allah ba wace ka ta yi amma ba a tarar rai kamar sai ta ai babban abin alfahari a kwana arba'in baka yi ƙarya ba a kwana arba'in baka gulma ba baka ga aibin wani ba baka zagi kowa ba ya shi ne abin abin da ake nuna to saboda haka shi aibin ruhi san karama san karamomi san tahi sama san makaman wadata sai fara tunani ai yanzu ina cikin nuka babu ko ai da gani na shiga cikin alfani ai kwanan da zan zama kuɗi biyu to aibin ruhi ce wannan shi ne lin nafsi aibun lil fu'adi aibun للروح عيب ليس فيه ريب باب قرية سنوان عيب النفس زناتي زناتي شاي شاي فاتي فاتي دا ثورا
aibin fu'adi son girma girman kai jin kai ta hasada da sauransu aibin ruhi da'awa da'awar makamai da sauran abubuwa wannan shi da sai ne yake gaba shi yace mutum ne aka gayyace shi zikirin juma zikiri na da ake yi ake taruwa a waje ake yi to da tariƙa ga yadda take ga kuma aikinta to wani ya ja aikata wani abinci kada a sashi a cikin magana tariƙa ba a samun musulmi yana shan giya manzo Allah ne ce a sha ba a samun musulmi yana zina manzo Allah ne ce a yi ba a samun musulmi yana luwadi me yasa ba a cewa musulmai sun yi kaza sai in dan mutum ya shiga ɗariƙa ne in ya zace ɗan ɗariƙa ko kuma idan mutum ya yi azkaru ya je aika sai a ce masu tarbiyya wannan ƙarya ne kawai wannan ana fakewa da wata hikima ta kawai a karya wani ginshiƙi na cikin ɗariƙar tijjani hikima ce dan mutane suna da hikimomi da Allah ya ba su akwai mutumin da ya san ta in ya soki ɗariƙa direct za a karya shi to sai ya hikima sai kwashi waɗansu mutane sai manna wani abu sai ɗan ɗariƙa ne ko masu askaru ta ce shi askaru ba kyau kaga shi kenan faila ta kai taru shi tunda in ba askaru ba faila in ba waziba ba dariqa in ba sallah ba shari'a dama uku ne shari'a dariqa hakika in babu sallah babu azumi babu zakka babu haji ba shari'a idan babu lazimi safa da yamma ba waziba ba zikirin zuwa ba dariqa in babu ma'awwali babu la ilaha illa al-awwal wal akhir az-zahir wal batin babu salatul fati ba sirrin ziyara ba sirrin fatiha ba sirrin salatul fati babu al-sahab saboda haka kaga ashe wani laifi kamar mutum a gaba ya sallah ko a ga mutum ya je ya shiga wani layi na wasu yan iska wannan kwata kwata ba in aka danganta da riba wanda ya wannan makiyin shi tijani kuma ranar alkiyama zai hisabi shi da shi tijani saboda ba almajiran shi tijani ne dan ne waɗanda ba almajiran shi ba a haɗa shi da su in ba zalunci ba da nufin a cuce shi a ƙarawa maƙiyarsa yawa shi ne kawai amma in ɗan aisha da yake la azkuru illa ma rattaba huli sai da wujudi ni kaina ba na karanta wani abu sai abin da manzo Allah ya nuna mu saboda ka ya kuma wasu mutane za su yi wani kuskuren su yi wani ɓanna sai a zo a haɗa su da ƴan ɗariƙa ce ƴan ɗariƙa ne wallahi ƙarya ne wanda ya san ɗariƙa zai ce wasu mutane da suke zuwa wurin ƴan ɗariƙa amma ba yin dalika bane ba yadda za a yi wanda yake dalika ga abin da dalika dalika kullum tana magana akan qur'ani da sunna to ya kuma abin da ya saba qur'ani ya saba sunna kuma a cewa yin dalika to saboda haka zakirai su gane sai zaka ce gani zaka ga zakiru ana fada ana ana zikiri ba sai ga an kawo fada kan sabbi suke fada ba Allah suke fada wallahi ko wani ya fi zakin murya sai ga ana jin haushi kada su wannan to ina zikiri kuma wanda kamata ana zikirin nan an mai da kowa kullum an alaiha fanin kan la ilaha illallah ta karar da kowa amma ana yi kana halaran wani kaga bayan zuciyar ne ke zikiri ba tsakiyar zuciyar zai kwace ne wai mu tafi gida saboda haka ainihin bayan zuciyar ne ke saboda haka zakirai su gane zikiri ba wai kai ta zikiri da baki ba shine zikiri a'a kai zikiri ya shiga cikin zuciyarka shiga cikinka da farkon ya tasiri a cikin aikinka amma ana zikiri lokacin sallah ya kace ba za ka yi ba a me yake nan ko kuma ana cikin zikiri ya ce rayuwa a ce a haɗe a haɗe zikirin ba shi ba shi inda an san ɗariƙar za a yi to mafiya za ga gashi samari ne cewa an samu da himma ina ta zikiri an yi guri amma ba a san ɗariƙar sai da rashin kunya kawai ya taru a cikin sai jayayya da musu ko ba za su taɓa yadda ba su san ɗariƙa saboda sun ɗauka sun san saboda wannan zikirin da suke an da kirji wurin awa goma sun so kawai yake na sun san ɗariƙa saboda ka ba wani zikiri da za a yi a ce a haɗe da zikirin ba wani zikiri da za a yi a ce wai lokacin sallah ba za a yi sallah babu wannan zikirin wallahi to biyan bai taɓa yadda da wannan saboda ka irin wannan wasannin duk shi ke kawo rudani mutum ya tsaya tsayin daka sosai akan ɗariƙa saboda abin da shi ke gane ke kawo wannan shi ne magana sai ne yake
tambaya na gaba ya ce kamar daga masu yin wanda suka yi azkaru wani daidai ne mutum ya yi azkaru sannan ya fito kuma in ya ga wani abu ya ce Allah ko ya ce ma wani Allah da irin makamantan wannan maganganu
wannan maulan mutum ɗari ya ba da amsa ina ji shekara uku ce ya ce ba Allah suke yake wanda ya afkaru ya fito ce Allah wannan wannan Allah ce ba haka yake nufi ban jiso ɗari ya ce misali kamar ni ne ya faɗi sunansa shi ɗari Usman Bauchi ya ce na je hajji sai na siyo kayayyaki jakunkuna da yawa kowace zaka an rubuta ɗahir Usman Bauchi ɗahir Usman Bauchi sai aka zo cikin kayayyaki ana nema za su ga ɗahir Usman Bauchi ga wani ɗahir Usman Bauchi ga wani ɗan ya ce saura ka mai alfa ya ce ga Allah ga Allah yana nufi ga kayan Allah haka yake saboda haka wanda bai sani ba sai ɗauka wai ana nufi kaza kaza abin da ya kamata in ka ga wani yana wannan wai yana wakalan ka ne kai ma ka je kai wataƙila kai ma gobe ka faɗa Allah ba ma maki eh wataƙila kana cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani ya taɓa zuwa ya kai ƙara wurin kyau ɗari ƴaƴan sun kai askara suka zo suna irin wani haka da kita inna lillahi wa inna ilaihi kai haka ake yi ku nuna abin da ba Allah ba ku ce Allah in ai ba abu Allah sai Allah ba abu Allah sai Allah sai ce to sai ku da suka dan ido da ya dauko takarda ya rubuta ma'awali ya rubuta da ba shi ce ka je ka yi lokaci kaza da lokaci kaza shikenan da yazo ya wusuri aka ce kaza kaza kaza ya ce kullu man alaiha fani to shi ke nan saboda haka wai wajana ba kan ba ta jirgiya ba ba ce da ta ido da ta gani to saboda haka shi ne ma'anan aina ma su wallu ka samma wajhullah abin ba wai aiki sai ibrahim ne wallahi duka qur'ani duka abin da kaga ana yi ko ana faɗa ka bi qur'ani ne sai da kawai wanda su san qur'ani su ke yin wannan saboda haka Allah ya taimake mu amma bai kamata mutumin da ya yi azkaru ya samu warkaka ya dinga yin maganganu ba ba kyau in mutum ya yi tarbiyya matakin farko ba ka raba mutum da wani kawai mutum ya fito daga tarbiyya bai daɗe ba ba ka raba shi da irin wani amma idan ya wuce wannan ana so kuma ya samu baki in ba haka ba sai kuma ya lalace amma matakin farko wannan wajibi ne sai in ya wuce to shi kenan kuma sai ya tare kuma ya shiga cikin mutane ya yi daidai da kowa amma in kuma ya ci gaba da abubuwa haka haka haka haka to kuma ya lalace shi to da ka alfiya duk wanda ka ga yazo yana cewa kaza kaza kaza kai ma ka dage ka je kai afkarin da ka ga dole ne ne kar kai ba a dinga wasa da hankalin a dinga nuna ma abinda ba Allah ba ce ma Allah ka je kai ma ka je kai afkarin
wato akwai sai tambaya na kusa da na ƙarshe saboda lokaci ya ce wuce shi ne lokacin azumi ya yi kuma ya yi tafiya ya koma wani gari su da shi zai samun daman yin wazifa yana da daman da zai dinga zama shi kaɗai yi wazifa
dama sharaɗin jami'i in ka samu gauwa in ka je garin da babu gauwa kai ko ma garin kwakwayon ruwa amma matafi ne kai kamar kana aikin mota kuma ya zama da ai sallar asbahi kuke fita ba da ma ka zauna kai jami'i wa zuwa to kai kai kadai a cikin mota amma sai dai ba za ka karanta jawhara ba sai karanta salatul fatiha a cikin shi ne kawai amma kuma idan can inda kake din babu ɗan uwa shi kenan kana iya samu wuri ka zauna kai yanzu ba ka amma ka karanta jawhara sai ka ba sai kadai ba za ka buɗe baki ba a zuciya za ka yi abinci in ka samu lokaci ya tashi ka dan hawo mota ka je inda yan uwa suke a je a yi tare sai ka ko da a sati ce ba kar ka yadda ka miƙe kafa kuma ka ce ai ba yan uwa ka kan yi kokari ka nema in ka rasa su to sai ko da ya kai shekara ba ku
na'am wato wannan bawa nan yake yana neman so in ƙara bayani akan idan yayi tafiya zai ci gaba da ya yi tafiya yana yin kasar da ke gaba yin kallolin nafila sannan kuma ya ce ɗaɗuwarki ta rubuta ta ce so ya mata addu'a tana neman miji na gari da fatan Allah ya ba ta miji na gari sannan ɗan uwanki ma yake yana neman aiki ne yana buƙatar so a cikin addu'a
ai kasar ba za ta hana nafila ba za ka ci gaba da nafin ganin ka duk da kuke na alkhairi da abin da kusan kana yi wa Allah ka ci gaba ai ba wai ana nufi don kana kafin wai Allah baya wurin ba a abin da ka saba yi wa Allah ya ci gaba da yi maka kai babu wani matsala an kawo maka sauki ne saboda halin da kake ciki na bakunta ita kuma ruwa da ta nemi a mata addu'a duk sauran yan uwa ma mata da basu samu mazaje ba Allah ya ba su zaɓa musu mazajen kirki da kwarai Allah ya zaɓa musu mazajen kirki kuma samarin da basu samu matan aure ba Allah ya zaɓa musu matan aure na kwarai kuma shi wanda ke neman aiki din nan shi ne Allah ba shi aiki sauran yan uwa ma duk wanda ke da wata bukata Allah ya biya masa bukatarsa zahiri da baɗi ya barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk Allah ya biya musu bukatunsu samarin wannan gari na rigasa duk Allah ya taimake su baki da da sauran yan uwan mutanen ka biyo baki da akwai sai malam Ibrahim ke ba shi da ban addu'a da dabiya fatar alhamdulillah